uwana musulmi irin mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka irin mana masarai da lalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayin sai ba wa damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta ko wanda muka karanta baya ya dora mana kan mizani iya idan ba a manta ba muna cikin wannan sura ta shura daidai kan aya yadda Allah ya ce wa man sabara wa ghafara inna zalika la min amri lalle mutumin da yake mai hakuri kuma baya da muku in an masa bayan yana da ikon ya ainihin lawa amma sai ya yafe to irin wannan ta da ko dabi'a Allah ya ga ya ce daga cikin manyan al'amura wato abin da Allah yake son sa da bayansa yau insha Allah za mu tashi kenan kan aya ta arba'in da yadda Allah yake cewa
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
Allah mai girma da ɗaukaka yana karantar da bayan sa wannan ainihin aya mai girma ya ce wa mai yi dalilin lahu ya ani an sabi faka fara da ayati ya ani faka fara da ayati rabbi duk wanda yake Allah ya fada da shi ma'ana Allah ya bar shi makansa don Allah yana da iko ya dawo da shi kan shari'a da karfi shi ba saboda shi ala kulli shay'in qadir saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi bisa abin da ya zaba to ba ma da rumin wali wallahi ba shi da wani mutumin da yake zai ainihin mai zai taimake shi zai shiryar da shi bayan ya samu kansa cikin fata daman Allah ne mai shiryar da shi shi kuma ya bar hanyar Allah saboda haka Allah ya ce ba ma da rumin wali min ba'adi ayi ma'ana ahadin yatawalla hidayatakum wa ana ibadillahi iyyahu babu wani mutum da zai jibici shari'ar wannan mutum a ce ga shi ya shirya ne bayan Allah ya faɗa da shi wa ya da kullu fi intiqabil kulli al-akbar kuma ya ko ko ya shiga aikata manyan zurfai ba da can kanana ake saboda haka ba mai shirya da shi sai Allah Allah ya ce wa zarqanina zaka ga mutanen da suke kafirai wanda suka zalunci ainihin kayuwarsu da aiki na kafin labarin auren Allah ba lokacin da suka ga azabar Allah bari ta take wani kiyama bi almatu Allah ko da sun mutu kan wannan zalunci zalunci nan suna cikin musulunci suka aikata da kaba'ira ko da wasu ba su ma shiga musuluncin ba amma sun aiwatar da ayyuka na kaba'ira kuma suka mutu a nan sa ga shi hukuncin su ne suka fi yawa abin da ke cikin laifin ba da Allah ba ya yaƙi to in tattunin laifin manzon rahama ya biya ba cikin hadisi na kuma cewa idan da idan da a ce bawa zai je wa dan Allah su nufi cikin ƙasa Allah ya duba ya ga babu shirka a ciki bai nemi gafarar ubangijin sa Allah ya ce zan zo wanda da gafara cikin ƙasa to kun ga wannan wani abu ne mai wahala mafiya yawan ayyukan da za ka samu akwai shirka a ciki to wannan shi ya sanya za ka ga mutum in ya mutu bai tuba ga barin irin waɗannan ayyuka na shirka ba to sai ka ga shi da rahamar Allah kuma sai misalla shi yasa Allah yake za ka ga su su waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah ranar alkiyama bayan sun mutu kan zalunci sannan za a tashe su akan wannan zalunci da suka mutu a kansa kuma za a yi musu sakamako da shi yaquluna suna cewa al-iyamu rabbin min sabil akwai wata hanya ne ta komawa duniya ma'ana akwai wata hanya da za su samu dama suna kai amdani zuwa ga Allah wajen su gyara ayyukan lokacin kuma da ake umarta su su gyara ayyukan ba su gyara aikin ba yanzu kuma sun ga rayuwar abin da masu wa'azi suke gaya in waɗanda suka zo zamanin annabi ne annabin da ya zo a lokacin da suke raye su ga ga abin da annabin yake faɗa musu tabbas yanzu ga shi ya faru bayan kuma ba su imani ba ga lokacin gyarawa ya wuce Allah ya ce wata abun halin وتراهم يحرقون عليها خاشعين من الجلوس من قلب خفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم والله هذا الكسيتي وتراه yani ayyukan bayan za ka gan su yi zuwa nuna alaika wa'ancan kafirai masu laifi sun zalunci galiba sun zalunci ainihin al'umma da suke tare da su ya ce za ka gan su ala ta bisa wuta shi ne alaika ke kashiri na ma'ana ka'idi na mutawa da iya suna masu tsoro sun sun kuyar da kayuwarsu mina gudu saboda kaskanci yamuruna suna dubi ilaika zuwa ga wannan wuta ko kuma ga abin da zai same su min zarfin kafi wato ta abin da bahaushe kan ce satar gani na ne wato ba za su iya daga kai tsaye su daga kansu kai tsaye su ga abu ba saboda gaskanci suna tunanin rayuwar irin ta nan duniya ce kowa yana kallon su kuma gani irin da nishadi za a yi musu dariya ba su san cewa kowa a wannan lokacin za su musibar za ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi masifa ta ranar alkiyama da annabin rahama ya ce ranar alkiyama da maza da mata za su tashi kumfatar orlan gorla na da aisha take cewa har mu mata za mu tashi duka tsirara to ya sirrin mu zai kasance gidan tare da al'umma ya ce ya aisha ya ce kawai na kiyama musibar da take a wannan lokaci ta saka kuma mutum ya tsaya ya kawai kawai ta sai ne duba kada ku san mace ma ba ku san mace ne kake kusan na duniya da kika za ka ɗanyi wanka ka fito bakin titi ka samu wata daba da kuke zama wannan ta wuce ka zage ta waccan ka wuce shegi a ɗaje ta ke wannan to haka wayannan ɗabi'u daban to Allah da ran kiyama wallahi musibar ranar kiyama ka kun tashi tun farko babu mai sutura ga mace a kusan ka amma wallahi ba ka san mace ne ba kusan ka shi yasa Allah ya ce za ka ga su alaiha akan ka kashi ina ma'ana fahimi da muka wasa ina min al-qur'an yanzuruna min qalbin faqih ai ma'ana da ibn da suna da karbo a lokacin mai rauni musali kan suna masu satar ne ba za su iya dagawa yanzu misali mai laifi ne aka kawo shi ya yi laifi yana da tsaron cikin mai da ba yana da kai ya kallaci mutane ai ko ba a kansa aka yi yasan jago to amma fa ta gefen idansa yana kallo ya ga me zai yi soka sannan wanda yake kora shi yana satar gani ya ga me zai yi masa Allah ya sauke saboda haka Allah ba kawai shi وقالوا الذين آمنوا وإنهم سكي إيمان لا تجي إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة للي أسارة wacce take mafi asara asara akan asara lalle ba wanda ya yi asarar kansa da iyalansa a yini na alkiya bi ka gare da himmin nari saboda yadda za su tabbata cikin wuta wa adam wasulihim ila al-hawri al-mu'iddatu lahum bil jannah za a yi musu damfare lokacin da suka tashi za a rura musu bayan ainihin mai bayan sun tashi sun dawo hayyacin su suna cikin hankalin da ba su taɓa samun irin zamanin suna da ganin da ba su taɓa samun kai gani irin na wannan lokaci ba suna da hankalin da ba su taɓa samun hankali irin na wannan lokaci ba don wancan lokacin gani ne na ƙwarewa kuma daga shi babu mai shi ya sanya ‘yan wuta ranar alkiyama za ta ce wa Allah laukunna na samu auna a giru makunna fi asahabin sariyu. Kun ga nan duniya kenan hankalin da suke da shi suna da hankali amma ba shi da ƙarfi saboda an zo musu da gaskiya sai ne kama. Idan da suke da shi ba shi da ƙarfi saboda an zo musu da gaskiya ba su garin wannan gaskiya ɗin. zuciyar da suke da ita ba ta da tunani mai kyau saboda me yasa an zo musu da abin da yake na gaskiya ne ba za ta yi tunani ba balle ma ta karba to shi yasa ranar alkiyama za su ce lokun na nasu mu auna a gidan makon na fi asababin sahihu wa subhanallah shi ne Allah yake gaya mana su mu'mine suna da lalle asara wacce take mabayyaniyar asara babu asara wacce ta kai kamar mutum a ce ya rasa kansa da halin ranar alkiyama yadda zai tabbata cikin wuta da rashin isarsa zuwa gabatin burin ilmi a cikin aljanna za a nuna masa sai a karkato a nuna masa ke kaga wannan gida ya gani to wannan gida ya gani amma da kayi aiki iri da za iri da za amma yanzu tun da ba kai ba yanzu gidan na wane ne shi kenan sai a duwa gidan wuta sai a ce wannan da aka bashi gidanka na aljanna yanzu ga gidansa na wuta sai ka hada da naka shi ne an bashi gidan wuta yanzu da bakon azaba shi kadai da zai sha a azaba da ta wancan da ke aikin aljanna to za a ɗauke wutar su sai a baiwa wannan sai a hada shi yasa kowane dan aljanna yana da ainihin gida guda biyu ma'ana aljanna guda biyu dan Allah ce jannata ga kowane mutum to haka nan kuma wuta ninki biyu ma'ana azabar da zaka sha ta wani ne da taka shi ne Allah ya ce alaƙar saura inda walimina ai ma'ana al-zulmul akbar wanda suka yi zalunci na kafirci zalunci wanda yake babba Allah ya ce bi azabin muhim suna cikin wata azaba wacce take tabbatacciya babu bishewa wannan ta akibar alama ku gida ne min halin kubbari yawon kiyama sai Allah ya ce wa ma kana lahu وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله na'am ومن يظلم Allah ya ce wa ma kana lakum min awliya yansuruna kuma wallahi الله فما له من سبيل in biya ma ta tsayi nan duniya ai kana da gada ai wani zai je bi mai ne ko idan rike kama akai ko kuma a a dukkan ka ake ma fili jama'a za su kawo don biya kwace ka ko to waccan tsayuwar ta da kiyama duk irin bala'in da bawa ya shiga ko dan wane kuma ko me ya mallaka ko da ya mulki kasar su sau surun masaki ko shi ne yake mulkin kasar har ya mutu to ranar alkiyama duk wannan tsaron da kike da shi a duniya a garin su to a gaban Allah ba shi da wannan tsaron babu wani wanda zai iya tunkuɗe azabar da za a yi masa wannan babu babu wani wanda zai iya tunkuɗe azabar da za a yi masa ita wannan bai kuma duk inda ka kai ga tsoron Allah ya sauwaye saboda haka alim da lura Allah ya ce ba su da ainihin wani badani ba su da wani ainihin mataimaki da zai taimake su ya tunkuɗe azabar da Allah zai musu bin dunin layi kuma bayan Allah daman Allah ne zai iya so zai ce azabar to tun da ainihin ba su yi biyayya ba suka aiwatar da abin da ya ce kar a yi kuma zai tabbatar musu da azaba ko ba mai ana ce azaba Allah ya ce wa man yuzuri da Allah wa ma lahu min sabil wanda duk Allah ya fatar da shi ba shi da tafarki zuwa ga ganin hanya ta gaskiya balle ma ya bi nan duniya wa ila jannati bil akhirati balle kuma a lahira in an kowa ya samu hanyar shiga aljanna wallahi ba shi ai ba ta ai ba ثم قال تعالى من لطفه بعباده مخاطبا لهم جميعا sai Allah ya jira kuma da ba a bayan da baki da yake استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله na ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكير
mu duba wannan aya daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce istajibu li rabbikum ai ma'ana ajibu ku bi tawdiri wal ibada ku amsa wa Allah kiran da jibu ku kadai tashi fi bauta irin yadda Allah ya ce duk abin da baya so ku ajiye shi min qabli an yati yawm aw min qabli an yati yawm la maradda lahu min Allah wa huwa yawm al-qiyamah tun kafin wani yini da zai zo wannan yanayi idan ya zo la ma'adda da kuma da Allah ba mai mayar da shi shi ne can Allah ya gaya mana ya zawo a hannun wani ko laisa da wata ake haka ta ne zantun ruwa ke haka kun ga sai Allah ya ambaci wata sifa yace fafi da sai kuma yace rawa fi ba ita sa alkiyama kun yace idan me abuwa ta abu to wallahi babu mai musu da abuwa ita din ce ana kallon ta kuma ita din ne abin da aka faɗa din abun ma'azuka da kake ji shi din ne za ka gani to a wannan lokacin ta kaskantar da wasu wanda nan duniya da su suwa ne suna jin su ne kaza in ba su ba za a yi kaza ba amma ba wasu bi Allah ba kuma dole haka ake yi wai abin na bahaushe ko dan siyasa wai abin liman ko a canje masallaci ko to ba ya canje masallaci ma ga tafiya sai ka sallar ne kai ko in an yi ne irin ta bahaushe ko kaga nan duniya ta sace ta sa aka faɗa haka wai ma'ana abin a ji daɗi ko a ƙina sha wahala ai shi ne maganar ai ma'ana ka yadda ka mi kauya ko kuma in ka yi mutum ana maka azab saboda a nan duniya yana kallon yana da ihu yana da manafai shi ne da jami'an tsaro shi ne da kaza shi ne da kaza saboda haka zai masa abin da ya gada bari in ba mu wani yanzu to Allah ya yi na san akwai nan siyasa kuma akwai wanda suke suka na suke kallon ko suke bin diddigin labarai na kasa dan Allah yanzu jihohi kuɗi sau nawa aka ninka musu akan wanda Buhari yake ba su ko ba masu bin diddigin irin waɗannan kuɗaɗen da ake rabawa dan al'umma ma ake raba amma kuɗin ya iso hannun talakawa kuɗin wasu talakawa sun gaishe sun amfana an ninka kudin kusan sau ɗari amma a rubusa a dinan a rubusa sa'il dinan wilaya sun yi waje ba a yanzu ku duba musulmi ne ko yake shugabantar yau ka doshi kai azumi goma ma'ana muna cikin wuni da bakwai ko ba haka ba amma abin mamaki waɗanda ake dan ba su dan gutsirar abin da ake ba su bai taka kara ya karya ba. duk da karin da ake shi a an yi an yi karin da aka yi ma a karamin suna cikin ƙauye ke yi ne sai ko kuma sarrafa ko ce ba nan ya ke ko zai isa kuma musulmi ne dan musulmai yake shugabantar kuma ya rike haƙƙin bai baka ba kuma ba tare da dalili to yanzu da Allah ya tambaye masu yin wannan dabi'a ba na duniya da shan iko ba to yin da ya ba Allah su wannan ikon ba su da shi kuma ya daga tashi abin nan abin nan kuce ma kada komai a cikin ka to su ma haka za su tashi idan Allah ya taimake ka kayi hakuri ka bi Allah ka bi su da addu'a kamar yadda kullum muke musu addu'a ta shari'a wannan muna fatan wani sashin zalunci ne saboda matsala ce ta karantarwa idan Allah ya taimake ka kayi hakuri kana bin Allah ka basu da zalunci ranar alkiyama sai Allah ya sanya su karkashin dukkan kataka dan za su tashi makafi to saboda haka sai Allah ya kira masu hankali to in ba ka ciki yi kokari ka shiga in ba na ciki yi kokari na shiga in ba ka ciki ku kokari ku shiga ke istaki ko da rabbi min qabl an yamina min qabl an ya'ti yawm la maradda min Allah kafin wani ne ya da ba ne biyar da wannan yin wallahi in Allah ya ce shi kafin wancan yini da zai zo ka ka zo ba ta wannan yinin zai kaskantar da wasu zai ɗaukaka wasu kuma duk ɗaukaka karan duniya idan baka yi aikin Allah ba a can sai ka tashi kan da shi ana kaka ya sa ne ba amsa tun kafin wannan yini idan ya zuwa ne mai ai annabu idan aka bi ila ya wata au idza qala Allah kun idan Allah ya ce da kalmar ta kun kun kiyamati al'ana wannan yini ka zama kiyama ce yanzu yanzu to fa inda ya kuma wallahi ta kace zama kafin ya kawo wala yastati ahadan an yuka kuma ba za ka samu sannan Allah ya ce malakum min mallahi babu da wata malaba babu yundu babu gurin tsira tarjauna ilayhi wanda za ku dan samu guje ku bayyana yau mai dinga a wannan lokaci na alkiya wa malakum min nakir kuma wallahi ba ku isa ku kawo inkari akan zunubin da isa kuka samu kanku a wannan matsayin ba sannan gaba da ta'ala alkitaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya koma kan annabi sai Allah ya fa in a'rab فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا na إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
Allah ya ce fa in a'rab ai anil ijabati bil iman idan ka kira bayi suka juya kai ga barin imani suka ki su karɓa suka ki su karɓi sabon Allah ya ce fa ma arsalnaka ya Muhammadu alaihi hafiza ba mu aikata ka zamo mai kiyayewa a amalihim da ayyukansu ba bi an duwa fakar makaruba min ka ce dole abin da ka faɗa bi sun karɓa Allah ya ce ba mu tura ka kai haka ba lasta alaihim bi musai illa man tawalla wa kafa bai azibuhu lahul Allah ba akbar sai Allah ya ce inna ilaina iyahu summa inna alaina hisabu ku duba yadda Allah ya jiro magana da usulubi na azuma yace inna alaina yace akan mu ne shi kadai ne fa in zai magana ta tauhidi ta yi ni zai ce ma'ana an ta'abudu ni haka zai fara amma kun ga tunda wannan magana ce ta isa tunda magana ce ta isa sai ce alaina akan mu ne mu ne za mu yi kaza in ji Allah saboda haka ma alaika illal bala shi ne ma'ana ne babu wani abu da yake kanka ya kai manzon Allah kawai ka isa ne to haka nan kai mai wa'azi ne fa dai ne na kawo Allah madaukaki ya ce ka gaya musu ba abin da yake kawai ya zama shi ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjin mawafana bayan ya tara al'umma sama da dubu sha biyu wanda suka zo aikin hajji ya ce musu na isar da sabon Allah na isar suka ce ke na isar suka ce ke na isar suka ce ke sannan yana kai ya ce Allah kuma da ya ce Allah ka shaida da Allah Allah bai shaida ba daman ba wai Allah bai san bai isar ba ne a'a su jama'a su ba da shaida a kansu saboda haka duniya ta musulunci ta haɗa abu kuma suka shaida annabi ya isar da sabon to Allah ka shaida mu ma gwagwadon abin da muka yaga na ilimin da manzo ya zo da shi gashi nan muna isarwa wa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiza ma alaika in alaika illa al-balagh Allah ya ce wa inna kuma kun ba sai sake cewa wa inna idza azaqana al-insana minna sai sake kawo har abin nan siga na kalma da na harafi na usulul umma na farko yace wa inna sannan na biyu sai ce min na rahama ya ce idan muka ɗanɗana wa mutum jin kan muka ba shi ni'ima muka ba shi ma'ana wadata muka ba shi lafiya ta jiki bare da ba sai ya zama yana farin ciki yana fariya yana haɗin maganganun da ba su dace ba a musulunci ba zai ma gode wa Allah ba wa in tusibuhu amma idan misali sai ya ɗafi musiba ta shafe su kamar wasu cututtuka kamar talauci yanayin kuncin rayuwa kamar yadda bayan yanzu suke ciki saboda dalilin abin da Allah ya su suke aiwatarwa kamar yadda muka ji aya da farkon mana ne bi ma ka sabar aidin nasu ko kuma akan Allah ya ce wa ya abu an kasiru ya yafi ba da yawa da duka a kama mu da laifin mata shi ke nan da ya zama to idan musiba ta same shi bi ma kaddamar aidi da abin da hannayensu suke aiwatarwa ai kaddimu su gabatar da hannayensu Allah ce kai fa'in da insana da kafin fa'in da insana wasu shi mutum mai yawan kafu cewa ni'imar Allah ne can ni'imar Allah ta same shi bai gode ba sai yake alfahari yake nuna ilimin sa ne ba shi ai ba dan nayi kaza ne kaza ba ai da ne kaza ne kaza ne. har yana kallon wanda Allah bai yi kai ma ana kallon shi bai san rayuwa amma yanzu musiba ta shafe shi ya gagara a ko talauci ya shafe shi ko ko wani ciwo sai ya rika cewa su rakiya su kai ya mace da ni'imar da Allah ya masa wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum min yaqnuna kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul rum ko Allah madaukaki yana tabbatar mana da hali ne irin namu bani adam yadda in ni'ima ta same mu ba ma tuna Allah amma in musiba ta same mu ga yankewar ainihin ne ɗaya ba tsammani daga rahamar Allah ga gajen hakuri Allah ya tsawo sai Allah ma da shi yake cewa ne لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور na أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير to ku duba wata kudura ta Allah Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi lillahi mulku samawati wal ardi Allah ya ce mallakar samai da kasai ga baki ɗaya na Allah ne bayan sa ne da shi ya halince su da kudura wasa ko da kaddarta wasa kuma ya faru kuma ya sha yana halitta duk irin abin da yake so kuma ya haɓu liman ya sha kuma ya bayar da abin da yake so milar auladi daga ƴaƴaye ina sa la zuhura wani sai a azurta shi da ƴaƴa mata ka gaishe ta ko ina yana cikin kwanciyar hankali amma ba in bai imani ba irin wanda na tafi lafarta mana ba ko ina ga kuma da na lafarta mana wani bawa Allah cikin wannan gari na Allah ya bashi ƴaƴa maza da mata amma da shakiyanci ‘ya'ya matan sai kyale su ba makaranta ba sutura ko da irin ta sallah ta shekara ɗaya ɗin nan a shekara ba zai ba ya sai dai ko su da dawani eh amma ‘ya'ya maza kuma har makaranta kaga in kana neman tukurin jahili idan ka samu wannan tambaya ko domin wace ita ce ta fi tsananin tausayi a tsakanin wallahi ina faɗin wannan magana ku kiyaye wani lokaci in kana da ya mace ka tsaya ka kallace su matukar ka nuna musu kauna ba kiyayya ka nuna musu ba wata matsala ta same su gare yadda za su yi da yayya ta su zo kewaye ka kafin na namiji yanzu yadda za su ɗauko wani abu na tausayi su zo su tausaya maka su yi maka an da ba mu labarin wani dattijo yana rashin lafiya yarsa ta samu labari tana wani gari tana aure nan kuma shi kaɗai ne ba shi da kowa da ta zo ta ga halin da yake ciki a ɗakin da yake nan yake kashi ne ta tsari ta zo ta ɗauke shi ta cire masa kaya ta ɗauki wasu ta wanke ta ta ɗauki wasu ta sa masa ta wanke wa'annan ta wanke ɗakin ta kawo turare ta sa amma fa yana da faka ya mazaje kuma sun ji bashi da lafiya amma shaki ya zo su lebo su lebo ai matar ita kullum tana ai kullum sai dai kwanta mace kullum sai kaza sai kaza to shaki kar ka kwanta da ita ma ina sai ka kwanta da ita ta haifi mace kai ne kuka kwanta da ita ta haifi ya mace yanzu in ba maryam ba wacce Allah ya kaddara mata ɗa ba tare da miji. Akwai matar da muka taɓa yin ta haihuwa ne. Ai, hawa ita ce farkon halitta a mata. Amma abin mamaki ba sai da suka kwanta da ainihin annabi Adam ba. Kuma da ta tashi take haifar namiji da mace, namiji da mace. shi ne a wasu wasu malamai a fassara suka ce ya haɓu liman ya sha wa yana wa ya haɓu liman ya sha wa au yi zaune da gungun ƙurara ya suka ce kai tsaye da annabi a haɗa kake don shi ne aka haɗa masa maza da mata wancan ciki mace da namiji wannan ciki mace da namiji ba har a samu karayyar ba har al'amari ya mutu ba shi yasa kowannen mu da da a ce muna da tsari na kiyaye sila za ka ga sila ta kai zuwa ga ainihin annabi Adam to saboda haka sai zamana ɗaya macen da kake raina ta ba ka son ta sai ta fi ɗa namijin kuma ta sai shi yasa Allah ne ya ce yana ba da kyauta na ƴaƴaye mata la zukuran ba abun nan babu maza tare da su sannan mai ya abu ne mani ya sha wasu kuma ko wani kuma sai a ba shi yaya maza sallah la ina sama abu ne wallahi babu matan tare da su maza ne sallah kawai gashi ba yana shan wahala kafin a ce sun kai gaba da za su yi aure su rike kawai ai da mace ta kai gaba da za a yi auren ta a yi auren ta ka huta ne ka ko daga lokacin nan za ka zuba ido ita sai dai ka kai mutum wancan shi kuma in yi aure to shi kenan dan kansa yake da matarsa bale kuma in ya haihu Allah ya kawai aure ga wani ko kora da wani nasu ko ya gauraya wani kaga an bashi maza da mata yana jin tuya ba cikin amma hikima irin ta Allah sai ce wa yadda aka gani sha wa hakima sai kuma wani aka sanya shi shi kuma ya zama hakimi ma'ana bala ya rubi baya bai bala ya rubi kuma matar ma da ya aure ba za ta yi me yasa innahu alim shi Allah masani ne bi ma yakulu da abin da yake alim kadirun kuma mai iko ne alamar ya sha bisa duk abin da ya saboda haka wa min rubi yana daga cikin tausayin Allah ya fa'al zalika yana aikata irin wannan ainihin ta goma shi ya bai wannan mata ya bai wannan maza ya bai wannan maza da mata wani kuma ya hana shi Allah ya yi haka cikin tausayin sa li yajri ba kula ai kula dan ya jawo hankalin ainihin bayansa ila asarin amina kudratihi zuwa ga abin da yake nuni ga guraben iko na Allah wa iradatihi da nufinsa la'allahu tajibuna da kawai ila ma yanka wataƙila ku amsa kiran Allah zuwa ga abin da yake kiran ku a kansa don ku samu amfani sai Allah ya ce wa mata da libashar haka ne
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا na أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم Allah mai girma da ɗaukaka cikin tausayinsa da jin kansa Allah ya ce wa ma kana libashar ai bai zama ga wani mutum ba an yi kallima kullahu mu'ayinatan Allah ya magana da kai gaba da gaba fuska da fuska kana kallon sa ba ka da karfin ganin da za ka kawo shi ya sanya a nan Allah ya ce a ba ma ya kamata saboda haka ya ce illa wahayi sai dai wahayi bai manami kamar cikin baki au bi irhamin ko kimsawa kuma yadda Allah ya gaya mana yake wa mafaina ila ummin musa ko arziki ai kun ga kimsa mata akai aka kimsa mata an ka kan duka tana tunanin ya za ta yi sai Allah ya ce ki samu akwati ki sake idan kin sa ki ki ki ki jefa a ciki haka Allah ya kimsa mata kun ga wannan sifa ne na wahayi amma kimsawa akai a zuciya kuma Allah ya ba ta irin ta haka kuma ta tafi je aka yi mata amfani kamar yadda muka faɗa wani karatun can da ya wuce ko wanda aka je zai wanda aka je zai amfani ko ya kai aka yi dai da shin da shi za a ce ko yaya shi kuma mutumin fir'auna ne saboda haka da ya zo sai abin nan da ta da ya gani da ya gani sai ya tafi ya je zai ainihin faɗa sai zai je ya fallasa yana zuwa ne ya kurma shi ya kasa magana da ya dawo kuma abin mamaki sai bakin sa ya buɗe bai hakura bai sake komawa sai ya makance ya kurma da can ya je kurma ya ne musu magana ta abin nan da ya ta kurma ta kurma ya kuma kowa ya san shi bai ainihin ne kowa ya san shi bai baki ne kuma ya ji yana magana kurame kun ga za su ce a rainin hankali ne. ya za ka zo ba da kai rainin hankali kaga masu fushi da fushin wani ai kaga sa ta ba ko da aka dan zanta na shi mai zai koma kuma yana barin gurin kuma bakin sa ya dawo da ya sake dawowa kuma shi ne sai Allah ya kara masa da wannan da suka ce wata zan baka rubu wake ya kasance kama shi aka kasa shi sannan da ya koma sai Allah ya yi masa gama ka ya ce wannan ya da kina da shi ne wanda Allah ya ba mu labarin saboda haka in dai Allah ya raya shi ko yi imani da shi kawai da ya mata amsa ba ya samu gida ba saboda haka ita kudura ta Allah wallahi in kana son ka zauna lafiya to ka bi mai Allah ya ce wajen hanyar ko umarni ya ce ka yi kuyi ya ce ka bari ka bari ko to baya kamata ga wani mutum ya zance da Allah fuska da fuska sai dai a baya gida shi ne ai abin awin wara'in gida ko awin sila ko kuma aika masa rasulun manzo shine mala'ika kuma mala'ika ma in zai zo a siffar da mala'ika sai an baka karfin gani na ganin mala'ika in ba haka ba akwai lokacin da mala'ika dole a siffar mutum zai zo ba kamar yadda ya yi wa wani ko da ce ne abu da ba kuma ne in kunta da ke saboda haka a nan ku lura annabi musa alaihi salatu wa salam walan ma da abu salimi kafin ko wa kallama ku rabbu qala rabbi yaji arini anzur ilayka Allah sai ya ce ka an tarani walakin anzur ila jabal bai istakara makanahu fa sawfa tarani haka Allah ya gaya yace kowa da ya dubi wannan dutse dutse ne babba ya ce kalle shi in ya tabbata abin da yake to da sanin za wai gawar annabi ayyukan Musa ya kallaci dutsen hasken Allah ya fito malaman da ba su da ke da kawar allura sai ka shi dutsen ya zama da ya gaje shi annabi Musa a ke ba da amma da ya tashi ne fara falamma a faɗa ƙara subhanaka ce yayin da ya farka ne ce dan ya tabbata gare ka ya to mutu ilai ka wa ana awwalul mu'minina ina farkon wanda suka yi imani cewa ba mu iya gare ka sai in ka ya dai ka to Allah madaukaki sai ya dai ka ayyuhiya bi iznihi ma yasha ya wahayin abin da zai wani wahayin cikin abin da yaso innahu aliyu shi Allah madaukaki ma'ana ya ɗaukaka gaba da siffa ta annabi da tsira kuma hakimu fi sulhi shi Allah wani ne cikin ayyuka saboda haka Allah ya ce wa kana haka وكذلك أوحينا إليك نوحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسلم الأمور Allah ka ba mu albarka wannan sura Allah ka sanya dalilin wannan sura mai albarka Allah ka sanya mu kuma mu aljanna ta dauke shi Allah ka shirya da mu ya Allah wayannan shugabanni da Allah ka ba su jagoranci bayan kaya suke zalunta su ba tare da dalili ba ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah in ba masu shirya bane Allah mun kai gobe zuwa gare ka Allah mun kai goge zuwa gare ka ya Allah Allah ka isa mana sharri saboda haka anan kun ga Allah ya ce wa kadhalika kamar haka ne ay misri hadina ila ghayrika min al-rusul kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga waninka daga cikin manzanni to aukaina gare ka ya Muhammad kai ma muka yi maka wahayi muka tuba maka aini kuma kuma wannan manzon guda ɗaya ne shi ne mala'ika Allah ya ce ruha a nan sai aka ce ruhan huwal qur'an me yasa bihi ta hayar qulu dan da shine zukata su ji rayuwa Allah ya ce kuma haka yana faruwa min amrina ya ali da kuma ai Allah bai gode ki ne ma kunta ta dari ma ke kawo ai la ta ari qabala wa qabala da wahayi ne baka san wani abu menene malin tashi wannan imani baka san menene imani ma'ana baka san menene shari'a ba wa mu'alim abin wa mu'alimi da ma ainihin ilmomin da suke tafa da shi duka ba ka san su mai za walakin da Allah kun lura sai dai mun sanya shi ya zama ainihin mai ya zama haske na hadimi iman da shawa za mu shirya da duk wanda muka so inda Allah bai ki bani da rafi waɗannan ka kudu ba sai Allah ne ya tsarkake annabi ya ce la tahani ma'ana ta da ƙorin wahayi ilaika ila siratul mustaqim kana yin kira ne da wahayin da muke maka inji Allah zuwa ga tafarki mare da shi kenan an gama baki riba da bai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci siratal lahi alladhi lahu ma fi samawati shine tafarki na Allah wannan da yake mallaka sammai da kasai duka mulkan fa huwa malik wa kalkan fa huwa khaliq wa alilan fa huwa Allah gaba ɗaya ya mallake su bayan sa ne mallakar sa ne sannan kuma shi ne ya halitta Allah ya ce ku saura ala ila Allah ne tasiru la ila Allah sai dai shi ya da duka abubuwa ba Allah ba a sa kuma irin in mummuna kai mummunan za a sa kuma kuma wani adalci na Allah in mummunan kai in mummunan kai abin mamaki ba a nan kamar shi dan ɗaya shi yasa manzon Rahama ya ce Allah ya tsine wa wanda ɗayan siyarin ya yi goma ka yi abin mai kyau an ba ka lada ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma goma aka ce an ninka maka ita sau ɗari ɗari aka ce an ninka wa zai ibin ila zai ibin amma saboda taurin kai irin na ɗan adam da ainihin mai jarraba irin ta shaitan wai a cin zunubi guda ɗaya in kai shi baya ɗaya za a rubuta maka cikin hadisin kuduba sai aka ce wa idan tan sai aka karfafa da karfafa guda ɗaya da cewa ɗaya ne fatak ba a ce kame na tan ba kun ga da an ce kame na tan to akwai magana amma sai aka ce wa idan tan to amma wai ɗan ɗaya ko zo sirri yayi goma goma manzon Allah ya ce Allah ya la'anci ma Allah kar ka sanya mu cikin siya Allah kar ka sanya mu cikin siya ko kowa zai koma zuwa wallahi kowa zai koma kuma abin da kaje da shi shi za a fata maka abinda duk bawa ya je da shi gaban Allah da shi za a yi ba ba ya sanya Allah ya ce duk abin da ku aikata jirgina ne ga shi ma'ana da ɗaya abin da ku aikata shi za mu bayar sai Allah ya ce illa a sahaba ne ni ko dai dai masu wanda za a ba su littafi a nan dama amma kun ga wanda aka ba shi littafi wa ra'a za a yi ba a bayan baya don hannun a ɗaure ka a baya sannan wanda zai ba shi ta baya zai zo ya tusa masa kuma a hannu shi yasa aka ce wa ra'an zahar ta bayan baya shi yasa tun da yana kallon kamar a goye ne sai ya ce dan kuce kitabiya ni kan ba ba da littafi ba ni ba san yau ina da tusa ba wani yana haɓa mukura ko kitabiya yana cewa ku gani ku karanta littafi na ku gani na samu tsira na kaza kaza kaza shi kuma yana cewa dan kuce kitabiya da Allah zai yi gudanar da kiyama Allah ya wannan zalunci akwai wani sakamako wani amana ne ala ila Allah ta tasiru duka al'amura za su koma zuwa ga Allah shi ya sanya Allah sai kira rai mai ainihin hankali ya ce ya ayya Qur'an nafsu wa kuma ina irji'i ila rabbi radiyatan faradiya sai ce fada kuli bi ibadi sai ce wala kuli da ya kira rai mai zuwa ki tunani ko koma zuwa ga ubangiji ne wa aikin duniya shiga cikin bayina na kwarai na duniya din da yawa shiga cikin bayina masu duniya Allah ya yi ba Allah ba mu ba mu da cikin ruwa da kuka ruwa da take magana a kan kawo da duniya ita wannan ruwa da ke tana da ayoyi kamar yadda kuma babban abin da take karantarwa bayani ne a kan irin kan mutane da kushewa bisa al'adar su wanda shi da ba ma'ana mun saba muna kan wata al'ada muna jin daɗin da kuma daga al'adar shi ba an yi nawa kowa yake bari wani inda bari ne ya yi ana jin wani kuma sai dai ya fita kamar yadda annabi ya zo ya samu kafirai wasu ya aka wasu kuma aka ɗaukaka su da ƙarfi ta ko haka ɗan adam kuma wa alamu tasawuri rukusihim hannan li rukusihim al-jalawiyya dan wata hira da nake wani cikin wayannan shugabannin masu son zuciya masu da suka haɗa zuciya a wani daga cikin wayanda suke karkashin su ina kan da fitowa abin da aka wani yake yin bayani sai yake ce ba an masa wani laifi bai taka kara ya karya ba ya muguntar da waɗanda yake karkashin da shi wanda biyayya ba me yasa ya haka saboda Allah ya karɓi da farko kuma kawai ai an san shi ne shi a tunanin sa to muna da ainihin mai adabin sama ba mu da sauki wajen wani a cikin da muke kallo daga cikin da sauki da duniya shi ke gaban sa ba da ba kowa ya yi ba ba shi ne zai iya kashe ya da aka buga mu da ya saba ke kada mu da ma shi kira shi da dari shi daga wani an da dari shi daga wani amma ku duba ga shi ainihin alƙur'ani yana ba mu labarin Allah ya dan ka gane tsantan Allah dan ka shari ku sani da shi har yanzu wa min ta'awullahi istamarat alayhi hadhihi al-sura al-karima min al-adrak yana daga cikin manyan abubuwan da suka sani na wannan sura mai girma na ainihin ne al-adrak da shafi shine al-tahqiqi da ijabi da annabu ayat sirri abin ayat sirri da rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yahdi وأنه أوحى الله به ذكر كأيت أيدي القرآن والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إجلال وكذا الله يوحي سيكون da an ce kulo da ainihin ne aikin kulo da ainihin ne kulo da ainihin ne aka dawo kura ɗaya sai yau mata gagara Allah ya bari mu ta kasuwa in dai kuma ya ba su da ya kan zuwa ba ku yi kuma na dalilai su da kare kafa da kuma yadda wane ne ya halittu sammai da kasa waye ke saukar da ruwa waye ya halicci abin da sirri na ainihin gabonin abubuwa na rayuwa da kuma abin da ya shafi gidajen ruwa da dabbobi na nima da kuma irin kuri الذين كذبوا في الكذب صراحة الحبيب لأن الفارق هو العمل هي تأمل فيه ومن استجوان أبيه وأنا أبيه إلا أن يسبب ذلك الفارق كما تتفرع في الأنصار sannan kuma za ta ga duk abin da ya kasance na rayuwa na ainihin jahiliya da irin mai tsere ke karfi da kuwa fasi wannan sanin yadda da irin mu za ta kuma ta aya za ta zo za ta yi magana wacce take inganta irin ko gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gode ki da cewa kirkira kirkira da suke ƙarya ne kuma da sanuwa za ta amfani da irin kan da halayen da irin al'ummar da ta wuce tare da annabawan su kamar yadda kai ya Muhammadu da wani sabi wayannan al'umma kuma abin da wani san suke wa annabawa su kai ba wayannan da Allah ba ta yi wa wani an gani wani an yi shirin gani shi Allah ya faɗi ko kuma an gani an yi shirin gani shi Allah ya faɗi kuma Allah ya ce da sun sun da sun shi kwafi ma'ana sun shi ta kan abin da suka yi suka zauna suka yi shi dawo la ya ba su da kyawar da Allah ya ce la ya ce la ya ce ma'ana ba sun samu cin nasara sun gani annabi wallahi ba za su zauna su kuma ba a ce kawai kun ga wasu kwana ita ce sallah ta biyu sallah ba da aiki ne da Allah in dai an kashe annabi ku iya tsawon dadewa mutanen da suka kashe da addini da wanda suke yi ko annabi ku iya zaman ku ne ba sannan a ƙarshe sura za ta ce da sifa na ni'ima ta aljanna yadda aka fito da abin fili da kuma a hawa da ranar alƙiyama irin sanar da yake da yadda ya wuce ta samu kan suna da juyawa a cikin mutane Allah mu bi da tsayin da gaba sai Allah ya ce cewa إنا جعلناه لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أولئك عنه الذكر ويفعل ما يقول في قومه
me yasa da Allah waɗanda suke da dama su magana a shugabanni ba za su je musu su yi sauki a wajen da suka aiki ba ka samu dama ka gana da babban mutum wanda shi jahili ne akan jagorantar al'umma da suke yi bai san hatsarin abin da zai same shi ba kuma ka samu dama kai masa wannan ne da ɗan yi ta kai Allah ka samu shi daga halaka shi ke da sai kuma ta wallahi ya na ya ma kai da shi za a yi ba mu kawo wallahi ka samu damar da kake da wani wani gaba da su ka ajiye na sai saboda bukatar abin da za ka sa a cikin bayan shi ke san hadarin rayuwarta. Kuma ba imani da Ahmad bin Hanbal. An ɗaure shi a kurkuku kusan shekara ashirin da biyar. Saboda a ɗan gaskiya. Da lokacin da ya gana da wannan sarki sai ya yi masa wa'azi ya ce kaza za ka yi, in kuma kake kaza, sai kaza, to Allah zai maka kaza. Kuma ya ƙi ya kama shi kuma ya sa a rufe shi. har aka zo kan matsayin wai sai ya ce alƙur'ani wai shi ma ba abin da malantan Allah ba ne halitta ne. Ko haka ake yi ka samu damar gane ba ka kawo Idan da za ka tsaya ka faɗa masa asalin gaskiya ne. In ji daɗi ko in mai rabo ne ba ka wani wani abu ma zai ba. Wallahi ba ka wani ba. amma abin mamaki ya za ka yi kamar wanda ya yi Allah ya ba ka sanin littafi littafin da yake babu irinsa tun daga littattafai na farko babu littafi irin alƙur'an kuma Allah ya baka ka tsaya kana kwanda yi da shi Allah ya so mai Allah yake cewa bayan ya ce ha mi sai ce wal kitabul mubin Allah yana tafiya da littafi nan wanda ya zo da abu daki daki a fili a bayyane ai ma'ana an mutu min ɗariƙin guda wa ma ya tafi ilayhi min shari'a da abin da duk ake bukata gare shi da shari'a kamar yadda yace tafsir tilka ayatul kitab abin da tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin zai ce ko dan wa bushira lil mu'minin ai haka Allah ya gaya mana ko cikin suratul nahl Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da wannan littafi ya turo annabi da shi kuma annabin ya zo da yaren irin mutanen da aka tashe shi a cikin duka dan su fahimta. Sai ce ina da Allah shi wannan alƙur'ani mun sanya shi Qur'anan abin karantawa Arabiyyar da harshe na Larabci ma'ana bi rubutun Arabiyya la'allakum wata kila ayyukan mukallifuna ta'qiluna za ku kankanta ai ta mahmuda ma'ani Allah ya ce inda Qur'ani na yace wannan shi wannan ainihin wato littafi da annabin rahama ya zo da shi bi ummul kitabi yana cikin lawhul mahfuz yana cikin lawhul mahfuz ladaina a gaban mu inji Allah yace kuma da aliyu littafi ne madaukaki ya daukaka akan duk littattafan da suka zo kafin shi kuma hakimu a yanzu nake mafi bayika shi wannan littafi na alqur'ani wallahi duk mutumin da kare ka gaya masa hakika na me Allah yake bari idan da bai sani ba ya sani wallahi bin mai rasuli wallahi ba shi da rasuli ba to me isa ba za ka gaya ba waɗanda suke shugabanta Allah ya sauke Allah ka shirya da mutum akwai matsala ko wallahi wallahi akwai matsala wanda duk Allah ya bashi girman da zai tsaya gaban wasu al'umma kuma al'umma ya zama arro a sa'ir wa nabiyya kuma ya zama bai gaya musu gaskiya bayan ya sani kuma su ba su sani ba idan sun sani kuma tunatarwa ne kuma ya ki saboda abin da za su gane to in kiyama ta tsayo shi ne zai zama musu shimfiɗa a wata wallahi shi ne zai zama musu shimfiɗa na sai an sa shi a dora su Allah ya ce la'aliyu kuma hakimu sai ce a fanadarin kuma kuma ko kuna amma za mu bar ku kara su je ba za mu yi muku azaba ba mu kawar da kai bayan mun turo muku ainihin littafin Allah shi ne alqur'ani ba mu aiki da shi ba an kuntum qawman muslimina kuka zama mutane masu fana sai mu bar ku ba sai mu bar ku inda Allah ya ba ku mana kashe mu sabar da
وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
Allah ya ce wa kam arsalna da yawa mun aika min nabi daga cikin annabawa bil awwalina ai ma'ana sai kuma bil awwalin wa ma ya atihim amma ba wani abu da zai je musu na ainihin alwadu ba wani annabi da zai je musu illa qalu bi yasra fa ce sun kasance su ne masa shi yasa sai Allah ya ce fa ahalana ajalna ko فأهلكنا أشد منهم بأسا ومدامة الأولين
Allah ya ce sai muka halakar da waɗanda suke a shadda min kuma wato mun halakar da waɗanda suke mafi tsananin galba mafi tsananin ƙarfi mafi tsananin kafirci Allah ya ce wanda suka gabata mun halakar da saboda haka wamara ai sabaka fi aya masalul awwalina wani abin da zai zame maka aya ya zame maka ka lura ka kiyaye kai wa kanka kiyamun laifi mutanen farko da suka gabata sun fi waɗannan mutanen naka amma ba su yi abin kirki ba Allah ya shafe su to haka kai ma mutanen da kake nan in lam yu'minu in wasu imani ba aw azabahum Allah Allah zai azabtar da su bil kasari da kisa wal asr da riba cewa fid dunya an dunya da Allah ba ai musu ba mutum saba'in da suka isa ba da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu ko aka kame su bayan an kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in suka rabo bayi abinda ba su taba tsammani ba ko kuma Allah kai mana mawa, Allah kai yafe mana mawa.
bayan sanin wannan cewa ana yin karewa sai su kula su ta ce koyin ba ya shara da su zan su sawa da su ba sa san da ita alƙalin tana koyin da su ba a kai wannan suna san da ita ba ta da su sa san da ita kuma an ce a kan da wani da ta fara da koyin da su ba ta kai da kuma kun sa da ita ya shara
Ko ya shara, wata kuma karin fiye da ido. Ah, Akwai maganganu na manyan malamai. Da Daga ciki akwai wani littafi wato na so da ake littafi wato ana samun sa kai da yana nan. wato da mun raba shi a al'umma su kai dilolin irin waɗannan riguna ne da masu rubutu gaba da baya ina kun bibiyar wani magana wani malami yana kawowa da hadisai da ayoyi ya ce wallahi duk abin da za ka yi ka ɗauke hankalin wani a sallah ko ka sani ba ka da ibada aikin ka ya fi to yaya hukuncin kuma misali kamar shi ne wannan tambaya kaga mutum ya zo da yan shara ko da yan shara muke ce mata su nan da ke kowa ya sani ko nan yawan sa kaga a waje ko to idan misali yana da dogon wani kuma ya kan tura wannan idan ya sallah sallah ta yi sai dai bai cika hali na buru'a ba kamar yadda yake a addinin shi domin a addini abin da ake so lokacin da za ka shiga sallah tun da Allah ya ce ku zo tsira da kun inda kulle ma sake ai ma'ana inda kulle salati to shi kenan abin da kike ka ku wasu tara mai kyau a shiga wacce za ka rike jikin ka tun da kan ka fada ta doka da dogon wani to mu kaddara ko da gajeren wani ne ka sa ya ɗauke ka kuma doguwa ce ka wuce ku yi ma ya zama karin ne al'awar domin kai sallah sallar a nan ta samu tagomashi ta samu karuwa a wajen sallah ko sai ma da suka ce to me irin wannan tufafin da zai sallah kamar wani gefen sanan a wajen sallah aka ce wannan fitowar gefen in dai ba tsaraicin sa ne ya fito ba sallar sa ta yi sai dai bai fita ba wallahu ta'ala a'lam Allah bai mana mu ba shi saboda haka don Allah wannan magana mai wannan tambaya ta tunatar da ni wannan ita matsala na sanya ka sanya gabo kuma ka ga mutum a sabon gaba wataƙila ba ka same shi sai cin lima bayan annabi ya ce kudin a halali eh ya ce wani fahimi wani asar wa ya ce su ne yari su ne za su rika bi ma'ana in zo na sai a sallah baya to ya zama masu cikar muru a su ne saboda bacin sallah in ta bace ga mutum duk wanda ya sa hannu ya jawo to sallar za ta ainihin tsoron a kai to sai ka ga mutum a sahun gaba rigarsa da rubutu na ɗaura wanda yake bayan sai zai tsaya shi kuma yana ta karantawa ya fita a tunanin Allah to da ya kusin din fitar da wancan a tunanin Allah yana ta karanta karatu to abinda wancan ya rasa na ladan sallah shi ma ya rasa ina fatan mun fahimci wannan Allah ya sa mun dace Allah ya yi mana muna roƙon Allah ya baraka wannan Allah ya yi mana Allah ka albarkaci wannan gari na Allah ka albarkaci shugabannin Allah ka albarkaci da Allah ka albarkaci shugabannin Allah ka jagorancin hannaye su zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka albarkaci kasar Allah ka jagorancin hannaye shugabanni na kasar nan tamu ya Allah zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana Allah in ba masu shirya ba ne mana mun kai kuke zuwa gare ka mun roƙe ka shirya gare ka Allah in ba masu shirya ba ne kai ne ka sani ya Allah ka sani ba أنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت الله ربي اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين